أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ma Allah subhanahu wataala godiya da ya kama wannan lokaci dan ci gaba da wannan darasi mai albarka darasin littafin aljamu bain sahihaini na Yahya ibn Abdul Aziz al Yahya hafizahullah har yanzu muna cikin muna cikin kitabus sira wannan cikin mujalladi na na uku wannan shine darasin mu na 15 na 16 ko kenan darasin mu na goma sha shida a cikin wannan littafi mai albarka malik ya babu ismul ghadir li barrin wa fajir babi mai magana akan hukuncin hukuncin wanda Allah ya bashi shugabanci kuma ya yaudara ko ya yi ha'inci wanda ke shugabanta hadisi na farko malik ya hadisi Abdullah bin Umar radiyallahu anhu ma annabi sallallahu alaihi wasallam qala li kulli ghadirin luwa'un yawm al-qiyamah yu'rafu bihi annaban Allah yake cewa hadisi daga Abdullah ibn Umar cewa li kulli ghadir duk kowane mayaudari ghadir kalma ce ta ismu fa'il na an dauko ta daga kha'in ghadir kha'in annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kowane mai yaudara wanda ke yaudara cikin shugabanci shi liwa'un yana da tuta يوم القيامة رانا القيامة يعرف به أنا غاني شدعتا وفي رواية وترواية كتا يقال هذه غدرة فلان بن فلان وأن اللوها توانتي يودر الديي وانا أنجلا واني وفي رواية لما خلا أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع عمر بن خ... جمع عمر خشمه وول... وولده فقال لو كتشند Yazid bin Muawiya mun karanta lokacin da muke kitabul iman cewa lokacin da yake mulkin shi sai mutanen shi suka yi mishi tawaye suka yi sauki shi daga mulkin shi to lokacin sai wasu suke ganin cewa Abdullah bin Umar shine ta kamata ya rike mulkin nan Umar Abdullah bin Umar ya tattara mutanen shi khashabahu ya tattara zuriyar shi wa waladahu da 'ya'yan shi faqala sai yace وفيها daga cikin abin da ya faɗa wa inna qad bayana hadha ar-rajul ala bai'illahi wa rasulih cewa lalle mun ma wannan bawan Allah mubaya shine Abdullah shine Yazid bin Muawiya mun mishi mubaya irin ta wadda Allah da umanzan shi suka umarni wa inni la a'lamu qadaran a'zam min an yubai rajulun ala bai'illahi wa rasulih thumma yunsabu lahu al-qital ni yake ci Abdullah bin Umar yake cewa ban taba ganin wanda ya yaudara ko kuma ha'inci irin wanda ku yi ma bawa biyayya ku mishi mubaya'a tsakanin ku da Allah ta hanya Allah da manzon shi daga baya kuma ku shanye mishi baya ma'ana Yazid bin Muawiya lokacin da suka shanye mishi baya suka suka nuna cewa ba su san shi shi kuma sai ya tattara mutanen shi sai ya nuna musu in ma su dawo su ci gaba da biyan shi ya koma bisa kujerar shi in ma a yi yaƙi to shi na abdullahi bin umar yake cewa bai ga irin yaudarar da ta kai ba kun yi ma Allah da manzon shi biyayya mubaya'a kuma shugaba mubaya'a saboda Allah da manzon shi daga baya kuma ya zanto kun sabbaba yaƙi tsakaninku wa inni la a'lam ahadun yace ban taba ganin wani ba minkum khala'ahu wala baya'ahu fi hadha fi hadha al-amr bin taba ganin wanda aka taba mu irin wannan ba cikin ku wala baya a ko kuma aka mushi mubaya'a li hadha al-amr illa katibul faydal bayna faisal bainahu wa bainahu kenan abin da zai sa rabuwa tsakanin ku da wannan bawan Allah a wata ruwaya ta bayyana cewa Yazid ibn Muawiya ya tattara mutane cewa immal qital immal mubaya'a ko kuma ku yi mubaya'a ko kuma ayyaki wannan hadisi ya nuna mana mahallin shahid ɗinmu daga cikin abin da ake ce mai yaudara ku mutanen da kuka zaɓi wani kuka ce ya kunyar da kun mai mubaya'a ya zanto shugabanku to kuma daga baya ku ce ba ku san shi ku juya mai baya ku ce ya sauka to wannan ya- shi ma yaudara ne shi ma khida'a ne kun fahimta to nan wurin Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna cewa wanda shi shugaban shi ne yaudar mutane za a zo da tuta a daga tutai ana cewa wannan tutar wane ce dan gidan wane ga alamar da ake gane shi shi mayaudari ne wanda yaudari wanda yake mulki kuma kuna daga cikin ku yi mu- eh, daga cikin ku zanto cewa kuma mayaudara ne wanda kuka yi mishi mubaya kun zabe shi ta hanyar Allah da manzon shi kuma daga baya ku juya mai baya ku ce ba ku yarda ba kenan shi ma wannan khida'a ne shi ma wannan mugadara ce ka ka juya ma eh, shugabanka baya fiqhu na farko da zamu dauka cewa shi shugaba ya ji tsoron Allah ji wanda aka bashi shugabanci wanda mubaya'a ce ta musulunci wanda mutane ne suka muka mubaya ta shura ta hanyar Allah da manzon shi to idan ya yaudare su to na wurin ranar alkiyama Allah zai tada shi ya- da tuta cewa wannan wane ne dan gidan wane wanda aka ba shi shugabanci ya yaudara sannan su ma waɗanda suka yi mubaya su sani cewa idan suka juya baya suka nuna ba su son wannan shugaban mun fahimta bayan sun mai mubaya tare da izinin shari'a ta hanyar mu- shura sai kuma aka juya daga baya aka ce ba a san shi aka sauke shi wanda kuma shugaba ne na musulunci shugaba na musulunci ba kai ke aza shi ba ba ƙuri'a ake ba zaunawa ake ahli shura a yi mushawara in aka yi shawara sai a zaɓe shi kun mishi mubaya'a ta hanyar cewa ya yi muku shugabanci irin wanda Allah da manzon shi ya umarni kuka ce kun yarda ku yi mubaya'a to yanzu ya da'a gare shi ta zama dole da'a gare shi ta zama wajibi kenan nan Abdullahi bin Umar yana nuna cewa a yi mishi mub- ya tara ƴaƴan shi da dangin shi gaba ɗaya a yi mishi mubaya'a a bar shi ya koma bisa mulki ci shine yafi ba a juya mishi baya ba a ce dole sai ya sauka sai babi na gaba babu karahiyar ta tamanni liqal aduwi babi mai magana akan cewa makaruhi ne mutum ya yi kwaɗayin ya haɗu da makiya wurin hilin yaƙi an abdullah bin abi aufa radiyallahu anhu ma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd ayyamihi allazi laqiya fiha al-adu intazara hatta hatta malat ash-shams Abdullahi bin Abi Aufa ya rawato ruwaya cewa annan manzo Allah tsira da amsa Allah tabbata gare shi fi ba'd ayyamihi cikin wasu kwanakan shi allati laqiya fi aladu ma cikin kwanakan da aka yi yaki cikin gasawat inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan hadisin bai bayyana cewa wace gazawa bace ba amma in tazar hatta malat shams Annabi sallallahu alaihi wasallam bai shi bai tahiyakin ba har sai da ya jira sai da rana ta yi sanyi sun makama fin nasi sai ya tashi tsakanin mutane yana musu hurba fa qala ayyuhan nas sai ya ce ya ku mutane la tamannu liqa al aduwi kada ku yi kwadayin ku haɗu da makiya wa sallallahu al afiya ku roki Allah zaman lafiya fa iza laqitumuhum fasbiru idan kuma Allah ya kaddar sai ku haɗu da su kuka haɗu su kuka haɗu da makiya fasbiru ku yi haƙuri wa alamu anna al jannata tahta al zilal suyufi ku sani cewa aljanna tana nan karkashin inuwa eh, makamai sun makara Allahumma man- manzilil kitab ya Allah kai ne wanda ka saukar da littafi wa mahaj wa mashiriyal sahab kai ke gudanar da gizagizai na saukar da ruwa wa hazimul hazab Allah kai kadai ka rusar da rundunar yaƙi ranar da aka yi yaƙin azab wa fi ruwa sari'ul hisab ya Allah kai ne mai saurin yin hukunci ihsimhum ya Allah ka dargazar da su wa zalzilhum ya Allah ka sabkar da ka girgiza ƙasa daga ƙasar su wansurna alaihim ya Allah ka mana nasara akan su ka ba mu nasara akan su wani hadisi na Abdullah bin Abi Awfa ruwayar da ba Bukhari da ba ta sahihai ne ba ta tabbata cewa Salim Salim ya zo ya maula ubaidillah salim maula ubaidillah ya zo ya iske rubutun hadisi cewa ubaidillah abdullah bin abi aufa ya rubuta wani hadisin ya aje a gidan ubaidillah shi kuma ya dauka ya karanta gani yayi ya rubuta an rubuta an aika mishi ya gani ya karanta kenan abdullah bin abi aufa shi ya rubuta maganar zuwa ubaidillah kenan wannan a- a sanadin wani hadisi shi ake ce ma me cewa rawaito hadisin da ba ni na rawato shi ba gani na a aje shi ne ake ce makata a aje kawai in gani wani ya rubuta ya aje ko kuma ijaza duk ana ce mishi ijaza wane ya ce je ka ɗauko littafi na da na rubuta akwai hadisai ciki na maka sauki je ka ɗauka ka rawaito shi ka rubuta da sunanka cewa ka rawaito ka karance shi wajena ko da baka zauna na karanta maka gabana ba shine ake ce ma al-ijaza mun fahimta to wannan duka kaso ne daga cikin kasan hadisai waɗanda ake karɓar su mun gane daga turqul turqu tahammulul hadis hanyoyin da ake ɗauka hadisi akwai ijaza cewa na rubuta littafi yana wuri kaza in maka izini in ce je ka ɗauki wannan littafin akwai hadisai ciki wanda na rubuta je ka ɗauka ka rawaice ma'ana ka rubuta cikin littafin kana maka izini mun fahimta to wannan salim kaga abdullahi bin abi aufa ba shi ya karanta da shi wannan hadisin ba sannan shi ma ubaidillah da aka aiko littafin zuwa gare shi ba shi ya karantar da salim ba mun fahimta amma hadisin muka duba ta wata ruwaya daban kuma hadisi ne ingantacce mun fahimta Abdullah bin Abi Awfa ke cewa radiyallahu anhuma Allah ya kara mushi yarda da shi da baban shi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amsa Allah tabbata a gare shi fi ba'da ayyamin lati laqiya fiha al'adu cikin wasu kwanakai da ya haɗu da makiya in tazar hatta marat shams annabi sallallahu alaihi wasallam ya jira har sai da rana ta karkata ta yi sanyi wannan daga cikin usulobi daga cikin hikima ta in za a tahiya yaƙi ana barin a rana ta yi sanyi mun fahimta cewa a cikin rana a cikin tsananin rana abin zai zanto akwai matsala guda biyu akwai zafin rana kuma akwai zafin haɗuwa da makiya annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin hikima yana bari har sai lokacin da rana ta yi sanyi sun maƙara sun maƙama finnasi sai ya tashi ya yi ma mutane hudu ba فقال أيها الناس يجي ياكو متاني لا تمنوا لقاء العدو وترواي لا تتمنوا نور لا تمنوا وترواي لا تتمنوا da ta'un guda biyu kada ku yi kwaɗayen ku haɗu da makiya kenan wannan hadisi za mu ganin cewa haɗuwa a ta yaƙi a yi kwaɗayen a ta yaƙi makaruhi ne amma kuma ya halitta ka kwaɗai ta makanka cewa Allah ya arasta ka da shahada wannan ya tabbata ka kwadaitu cewa Allah arzuta ka da shahada ya halitta amma ka kwadaitu cewa Allah ya kawo lokacin da za ta haya yaki ku tai ku yaki wannan ba ba a fatan yaki mun gane mutum kada ya kwadayin a tai ayi yaki Ibn Hajar da Ibn Usaimin cikin mu'asirin suka ta cewa menene hikimar cewa kada ka yi kwadayin a tahi yaki menene hikimar cewa kada ka taya ka yi kwaɗaya a yaki da kuma cewa ka san cewa an ka tahi aka yi yakin nan idan aka kashe ka hilin yakin nan ka yi shahada kuma ka zama dan aljanna idan ɗaya daga cikin hanyoyin tahiya aljanna a samu aljanna shine a tahiyaki kenan ina da iko in kwaɗaici a tahiyaki dan a je a kashe ni in yi shahada mun fahimta to amma makaruhi ne ka kwaɗaici haka saboda ni ba a kwaɗayin tashin hankali daga cikin hikima ba a kwaɗayin tashin hankali saboda ba a san ƙarshen shi ba amma idan aka kawo muku hari duka gazuwa ta ɗin da annabi sallallahu alaihi wasallam yi babu gazuwar da ya tashi da kanshi ce a tashi aje a yaki a tashi aje a yaki a sai dai duk inda aka tahi in ma ya zanto wasu ne suke son su yi mudafa'a wasu ka taho mu kuma musulmai mu yi mudafa'a mu kare kanmu ko kuma ya zanto ga wasu an ce su musulunta su shiga musulunci suka kiya to yanzu sai mu yaƙe su dama an ba mu hukin cewa duk wanda ya ƙi musulunta to a yaƙe shi qatilul lazina qatilul lazina yalunaku kina Allah subhanahu wataala ya halatta mana cewa mu yaƙi kafirai in sun ƙi shiga musulunci kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ɗan da'if ɗan da'if kafin ya shiga sai ya ce muku ku yi ne wanda ya za shiga musulunci ya daga hannu ya sauko duk wanda bai sauko ba an ba mu iko mu yaƙe su daga cikin su wasu suka musulunta suka sauko daga cikin su akwai Nufai wanda ake malakabi Abi Bakarata akwai Nafi wanda aka yi mishi lakabi wanda dan uwa ne da ga Abubakar uwa ɗaya uba ɗaya suka daga su bi kawai da suka daga hannu suka ce ya annabi Allah sai yin saranda sun musulunta sauran suka kiya aka annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka zagaye garin aka yaƙe su kaga nan annabi sallallahu alaihi wasallam hanya biyu ne yake yakan mutane in ma a ce a tahi yaƙin kafirai ba a shiga sai an roƙe ku ku musulunta ko kuma yaƙe ku in ba ku musulunta ba me zai faru a yaƙin ku zamu kenan da tahiyar mu dama ba yaƙi muka tai ba mun tai mun ko azina ku shiga musulunci in kuka kiya to yaƙi ya faru kamar yaƙin badar yaƙi na farko a musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tahi ba yaƙi ya niyyar tahiya ba ya tahi ne neman ramuwa akan abin da aka kwace musu na dukiyoyinsu daga makka ka kenan ba yaƙi ya niyyar tahiya ba za mu gan duka gazawata inda annabi sallallahu alaihi wasallam ke taya yana tahiya ne a muku wa'azi ku musulunta ko kuma kuka kiya dan aiken da za a aika ana ba shi umarnin cewa a gaya musu za mu zo mu nemi su musulunta in ba su musulunta ba za mu zo mu yaƙe su mun fahimta kenan musulunci bai baka dama cewa ka yi kwaɗayin a yi tashin hankali a yaƙi ba a'a in an haɗo muku to ku yi ƙoƙari ku kare kanku in an haɗo muku ku yi ƙoƙari ku kare kanku kamar yadda ai faru cikin yaƙin Uhudu an haɗo musu suka yi ƙoƙari don su kare kansu ne ba don su yi yaƙi ba mun fahimta can kuma yakin badar sun tahe ne don su kwato dukiyansu ba don su yaki ba kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ya yi yakuwa ga mutane cewa kada ku yi kwaɗayin a yaki yin yaki tashin hankali ne tashin hankali ba a fatan tashin hankali saboda ba a san lokacin da za a tsaya ba annabi ke cewa wa sallallahu alaihi ku roki Allah zaman lafiya wa sallallahu alaihi ku roki Allah zaman lafiya fa idza laqitumuhum fasbiru idan kuma Allah ya kaddar sai an yakin fasbiru ku yi hakuri idan kuka yi hakuri wuri ne na filin daga annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa man kharaja fi sabilillah man kharaja li jihad fi sabilillah fa huwa fi sabilillah hatta yarji ila alihi duk wanda ya tafi zuwa jihadi fi sabilillah to yana bisa hanya fi sabilillah yana bisa hanya Allah har sai ya dawo gidan shi wani hadisi yake cewa faman kanat hijratuhu lillahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi kenan in ka hita to kai hakuri ka san kana bisa turba ta musulunci kana bisa turba ta lada mun gane ba a haduwa da makiya a ce a gudu a fasa in aka shiga yaki to ba a dawowa daga cikin manyan manyan zunubai shine wa tawalli yawm zahab kamar yadda hadisi Abdullah bin Mas'ud ya bayani cewa in aka tahi yaki ba a dawowa dole kai hakuri ka tsaya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ga mana wasabirina fil ba'sa wal dharra wa hina al ba's kaga wa hina ba's dole ayi hakuri nan annabi sallallahu alaihi wasallam fa idza laqitumuhum fasbiru dan kuma Allah ya faɗa cikin Qur'an cewa wasabirina fil ba'sa wal dharra wa hina al ba's hina al ba's kenan lokacin da ake yaki nan Allah ya mana umarci umarni dole mu tsaya dan aka fara yaki ba ka cewa ka tare mutanen nan sun hikare mu ba mu iya da su ba a dawowa in ma ka tsaya kai shahada Allah ya karbi shahadarka ka mutu dan aljanna imma kuma Allah ya sa ku ci nasara Allah ya ba ku nasara kuma ku ci nasara kan yakin kuma ku dawo sadan alam mun fahimta Allah ke cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wa alamu ku sani anna aljannata tahta zilal suyuf cewa aljanna tana nan karkashin inuwan addana ko kuma makamai nan aran kalma ne akai tahta zilal suyuf ma'ana ta hanyar yaƙi ne ake samu aljanna ɗaya daga cikin hanyoyin samun aljanna shine a tahi yaƙi fi sabilillah mun gane ba ana nufin addina da ake tafiya wurin yaƙi ba sai an je ƙarƙashin ta ne ake samun aljanna a'a ta hanya daga cikin hanyoyin da ake samun aljanna shine mutum ya hita ne ya hita yaƙi fi sabilillah da addinan shi da makaman shi ya je a kashe shi to ya mutu dan aljanna kenan duk wanda aka kashe hilin yaƙi ya mutu dan aljanna kamar da muka yi bayani falalar shahidai a baya sun maƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke ce Allahumma munzil kitab ya Allah kai ne ka saukar da littafi shine alqur'ani wa majri sahab ya Allah kai ne ke gudanar da gizagizai da abin da ke cikin su da abin da suke sabkarwa na ruwa ba wanda ke yin wannan sai kai kadai wa hazimul ahzab Allah kai ne ka rusa lokacin da rundunar da aka tara a lokacin da aka ta yakin azam sun taru mutane masu yawa wata ruwa ke cewa sun kai dubu goma lokacin da aka yakin azab kafuran da suke son su zo su kawo ma musulmai farmaki sun kai dubu goma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta roƙon Allah Allah ka rusar da su gaba ɗayan sai sai Allah ya Allah ya rusar da su shine hazimul ahzab rundunar da suka zo su kawo yaƙi lokacin yaƙi azab Allah kai kadai ba wanda ya kama maka kai kadai ka rusar da su kaga wannan kalmomi ne daga cikin kalmomin da eh, yabo ne ga Allah subhanahu wataala in za ka roƙon Allah Allah ya karba maka in za ka roƙon Allah Allah ya karba maka addu'a ka kai yabo ga Allah subhanahu wataala Allah kai ne ka saukar da littafi Allah kai ne ke halitta kai ne ke kashewa kai ke rayawa ya Allah kai ne wanda babu wani abu bauta da gaskiya sai kai kadai ya Allah kai ne ke badawa kai ne ke arzikawa duk wannan kalmomi yabo ne ga Allah subhanahu wataala kamun ka roke shi abin da kake so da gaskin addu'o'in Annabi sallallahu alaihi wasallam yana roƙon da roƙo Allah yana farawa da addu'a da yabo ga Allah subhanahu wataala za mu ganin a cikin khutbatul haja yana fara innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu kaga duk wannan yabo ne ga Allah subhanahu wataala kafin ka faɗi haja da kake da ita wa fi ruwayatin sari'ul hisab cewa kuma ya Allah kai ne mai saurin yin hisabi kai ne mai saurin yin hukunci annabi sallallahu alaihi wasallam yace ihzimhum ya Allah ka rusar da su wa zalzilhum ya Allah ka girgizar da ƙasar da suke bisa ita wansurna alaihim ya Allah ka ba mu nasara a kansu kaga duk wannan sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru yabo ga Allah sannan sai ya faɗi bukatar shi Allah ka rusar da su Allah ka yi musu kaza lokacin aka tayi yaki sai babi na gaba babu alharbu khid'a aw khada'a biya halitta khid'a da kasara ko khada'a da fataha an jabir ibn abdullah radiyallahu anhu ma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعل صلى الله عليه وسلم كتا الحرب خدعة خدعة على وزن فعل كما ضرب kenan khada'a usulubi ko kuma tauriya ko kuma yaudara mun fahimta kenan yaƙi yana buƙata kenan wannan mubtada ne da khabar yaƙi yana buƙatar me yana buƙatar me salo yana buƙatar salo in za a tahiya ya kakkafirai ba a yi tawa da rana kuma ba a yi tawa gatse gatse gaban mutane a ji a ratsa mutane za mu zuwa mu yaƙe ku mu shiga garin ku da addina da makamai a kada annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in za ya hita yaƙi in za ya hita ta bangaren sham in ta bangaren sham ne zanuwa sai ya hita ta bangaren makka daga yan madina ba wanda saboda akwai munafukai da ke annabi sallallahu alaihi wasallam ke rayuwa tare da su akwai yahudawa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke rayuwa tare da su idan aka ga annabi ya fita ba a san wani gari in sanin in garin da za a tahiya sananne ne to daga nan akwai munafikan da suna iya aika sako a gaya ma nan garin mun fahimta kuma ana iya hwada ma yan garin kafin a su shirya dama yaƙi alharbu kada ka hwado musu ba su shirya ba mun fahimta duk wannan ya halitta in za ku tahiya ku bi hanyar da ba hanyar da ake zuwa garin ba sai ku bota hanyar usulubi ne da salo ne in za ta haya yaki shine alharbu khada'a wasu malaman suka ce alharbu khada'a in mutum za ya yaki yana da kyau ya halitta ya yi tauriya ina za ku da wani da wani ga mun mun dauki makamai ina za ku gona za mu nan kawai cikin kayan nan menene ciki kayan yaki ne wannan muka duba sharhin ibn usaymin ya faɗi wannan magana cewa in za ku ta haya yaki yana da kyau ba sai kun fito ƙararraba kun ce za mu ta haya yaƙi a ku yi shiga irin ta za ku ta kasuwanci ina za ku kasuwa za mu ina za ku gari kaza za mu garin kaza wa ya san me za ku yawa mun fahimta saboda zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi zamani da wa'anda siffofin munafikai ke garin su sai iya gaya ma yan garin su kuma yan garin su shirya ta yadda abun zai zo musu da wahala ko da Allah ya kaddara cin nasara to abin zai kawo musu wahala amma lokacin yaƙi yana buƙatar salo alharbu khada'a yana buƙatar salo ko haɗo ma mutane ba san komai kuka zo yi ba mun fahimta saboda me wannan ya halitta saboda an ce su musulunta sun ce ba su musulunta kuma tana yawa suna da makaman da ku sun hina ku kuma yanzu ko an sa ku ne ku yaƙe su su shiga musulunci ko kuma a yaƙe su a kashe su bar duniya mun fahimta to yana da kyau a yi usulubi wurin yaƙi sai babi na gaba babu gazwatin nisa'i wa qitalihinna ma'ar rijal babi mai magana akan cewa halaccin cewa mata sun iya hita tare da maza wurin yaƙi a sanin da aka sani idan aka zo yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani za mu karanta hadisi nan gaba annabi ya hana in za a tsaya yaki a kashe mata a kashe yara ƙanana saboda su ba su cikin masu yaki in aka ta yaki maza ake yaƙa namiji da namiji a hito a yi mubaraza a haɗu da juna in akwai mata a garin in aka zo sai da a tsallake su a nemi mazansu a yaƙe su mun fahimta in kuma an hita cikin daji ne ga matansu can wurin in dai matan ba sun kawo sun hito da makamai bane ba in hito in sun hito da makamai ne to kuma da makaman ku kuna ai haduwa da matan ku yaki mun fahimta to nan wurin shi wannan hadisi yana karantar da mu cewa babu yana zai karantar da mu hadisan da ke nuna cewa idan sun hito ana yakin da su ya halatta ku yake su mun gane amma asalin yakin ba a yakan mata in kuka zo kuka isa garin dama annabi sallallahu alaihi wasallam in ya akwai inda aka zo sai tsara ake sa a sa yan garin tsakiya ba wanda za a hita to aka zo mazan su kawai za a yaƙa banda mata daga cikin usulubin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke bi in za yaƙi na harko ya lura da cewa a saurara kafin a shiga garin in an ji kiran sallah to garin musulmai ne mun fahimta ko kuma ko da garin kafirai ne an gaya mana cewa wancan garin kafirai ne to inda akwai kiran sallah alama cewa cikin su akwai musulmai kamar jin yake musulman su kenan sai mu shiga mu bi su da lalima mun fahimta ana anas radiyallahu anhu qala lamma kana yawm uhud lokacin da aka yi yakin uhud in hazama nasu an nabi sallallahu alaihi wasallam mutane sai suka tarwace suka kyale annabi sallallahu alaihi wasallam wa abu talha bayna yaday nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ba kowa kusa da shi sai Abu Talha yake ta yake zagaye da shi mujawwibin alaihi bi hajfatin allahu sai annabi sallallahu sai Abu Talha mujawwif ya zagaye shi bi hajfa da wata riga ta fata wanda in an yo jiwa in an halbo makami ba ta huda wannan saboda fata ce to Abu Talha sai zo ya zagaye annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yaki yayi yaki annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni dama daga cikin usulubin yaƙi ana raba mutane ba a cewa duka mu shiga a kashe mu gaba ɗaya sai a raba wasu su koma gefe wasu su shiga adadin wa'ancan adadin mu sannan a shiga hilin daga mun gane to ƙarshe da yaƙi yayi da yaƙi din da dama yaƙin hujumi ne aka yi ma sahabbai ba su shirya ba an faɗo musu ne to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya umarni wasu sahabbai ya umarci wasu sahabbai ya ce su koma gefe ƙarshe da yaƙi ya yaƙi kowa ma da wanda ke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam duka kowa ya kauce sai sahabi Abu Talha da shi da Sa'ad bin Abi Waqqas su kadai suka tsaya shi Abi Talha dogo ne sai ya kare annabi sallallahu alaihi wasallam da tsawon shi ya kare annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ga da jikin shi ta yadda in wani yo halbi ta gefe sai dai sai dai halbi Abu Talha idan kuma daga sama ne dama ya kare tsawon shi ya kare annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai a halbukan shi mun fahimta to Abu Talha yake Anas dan Malik yake cewa lokacin da mutane suka kaurace suka kyale annabi sallallahu alaihi wasallam shi sai Abu Talha yake kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana Abu Talha Abu Talha ya kasance rajulan ramiyan shadidan nazai ya kasance mutum ne wanda ya iya yaki ya san yaki ya sa hannun shi shadidin nazai yana da sauri in za a iya hiddo mashi ko kibiya ya sanya ya haɗa masa baka ya hiya sauri. Anas ɗan Marka yake cewa kasar yau mai irin kausai ne au salata a wannan yinin sai da ya karya yake kobe wannan inda ake sanya mashin yanda ake sanya kibiya kwari ko to sai da karya guda biyu ko guda uku wa kana ar-rajulu yamurru ma'ahu bi hashafat bi ja'aba minan minan naili ja'aba sai ga ba wani bawan Allah zai zo da yake kibiyoyi cikin abin da daure cikin buhu ake sa su buhun da aka daure kibiyoyin shine ake ce ja'aba yake cewa minan naili abin da ke akwai ciki duk kibiyoyi ne ciki fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam insuru hali abi talha annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa zazzage su zazzage su abu talha saboda ya iya halbi zazzage ka shirya mai ka haƙa mashi ka bashi halba saboda ya iya halbi qala ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى الى القوم kenan shi yana kiyaye da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi kuma yana son ya zuro kan shi dan ya kalli al'umma ya miki faruwa fa yaqulu abu talha shi kuma abu talha yana cewa bi abi anta ummi ya rasulullah la tashrib bi sayba la tash la tashrif yusibuka sahamun min sahamil qaumi kada ka hiddo kanka la tashrif ka kada hiddo kanka yusibuka sahamun min sahamil qaumi kada ka hiddo kanka ayu halbi halbin wancan ma- maƙiyan su halbe ka tunda ya riga ya kare shi ta gefe dai bai halbuwa sannan kuma tunda ya ɗan ɗara shi tsawo ta yadda in daga gefe aka halbo daga sama aka halbo sai dai shi a halbe shi to shi na annabi ke ɗaga kan shi dan ya ga me ke faruwa tunda shugaba ne ba ya koma gefe ya zauna amma da yake shugaba ne dole a maida shi gefe a kiya a tsare shi ya samu tsaro Abu Dala ke cewa kar ka hiddo kanka dan wa'ancan bayan Allah mukiyan sai halbe ka sai an- eh, Anas dan Malik yake cewa tajri duna nahari duna naharika ya zanto in za ina kiyaye da kirjina in za a halbin ka sai da halbin kirjina nahari duna naharika kirjina yana bayan kirjinka duk lokacin da za a halbi sai da halbe ni wala qad ra'aytu aishata bint abi bakar wa ummu sulaim yake cewa Anas naga Aisha matan manzon Allah da ummu sulaim ita ce mahaifiyar shi mata Abu Dalha ma ma Anas din kenan mata Abu Dalha yake cewa na gansu innahuma la mushammiratani ara khadamu suqihima ina ganin cewa na gansu sun lallaye jikin sun sanyo kaya amma suna sauri ta hanya ina ganin eh, abin nan kwabrinsu suqihima ina ganin kwabrinsu mun gane ara khadamu suqihima ina ganin eh, hasken kwabrinsu kenan bayan ana cikin yaƙi sai ana tsaye mata sai mata Annabi sallallahu alaihi wasallam da mata Abu Talha tun daga mazajen su nan tsaye sai suka rugo da sauri ana suke cewa ina ganin su suna sauri kowace ce har sai da naga hasken ƙwaurin su gaba ɗaya taban wannan kafin a saukar da aya ta hijabi ne inda aya ta hijabi da nisa nisa aka saukar da ita ko wannan shekara ta uku ne bayan Annabi ya zo Madina kenan shekara ta uku ne aka yi yaƙin eh, yaƙin Uhud تنزعان الحرب آه، القرب على منزي منزي مريدهما هكذا نريدهم مزيدهما كو تفرغانه في أقوام القوم كنا في أفواه القوم سنتهو دا آه، da salkatarwa suna suna zuwa suna shayar da mutane suna zuba ga bakin mutane sun mai tarshi'ani fatamla'ani sai su koma kuma su ƙara cikowa litaji'ani fatafrigani bihi aqwahul fi aqwahil qaumi sai su dawo sai suka je cikin gari suka tunda Uhud kusa da Madina ne sai su je su cebo ruwa su ciko wannan salkokin su kawo su zuba ma mutane su sha sannan kuma su ƙara koma su ƙara cikowa walaqad waqa'a as-sayf fi yadi fi yadi abi talha imma marratain aw imma talatan yake cewa naga mashi ya soki Abu Talha imma so ne imma so biyu kenan Anas dan Malik ke cewa yana tsaye Abu Talha yana kiyaye da Annabi sallallahu alaihi wasallam naga mashi ya soki Annabi sallallahu alaihi wasallam saif adda kenan eh, abin yanka yace yaga an an yanki Abu Talha so ɗaya ne ko so uku wai so biyu ne ko so uku wannan hadisi yana karantar da mu halaccin cewa mata yana halal ne a tai wurin yaƙi da su ko dan su yi hidima ga masu yaƙi za mu karanta nan gaba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wasu daga wata da wata ruwaya da Anas da eh, eh, Umma Abiya mata eh, Umma Abiya ɗaya daga cikin agashi take cewa annabi ya kasance yana tahiya da mu hilin yaƙi mu dan mu rika kulawa da waɗanda aka shi mu ciwo mu ɗauko waɗanda aka shi mu ciwo mu maida su gefe mu musu magani sannan kuma wanda aka kashe su ma mu maida su gefe Umar iya take cewa cikin wata ruwaya daban. Kenan kaga wannan ya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hita da su amma wannan Aisha da Ummu Muslim ita ba da su aka hita ba. Su ne kawai suka ga cewa ya kamata a je a kai ma wancan bayan Allah dauki. Ana cikin yaƙi zafi yayi zafi. Suke kawo musu ruwa su shayar da mutanen su sannan kuma su koma su ƙara cikowa. Wani hadisi kuma yana karantar da mu idan aka ta yaƙi da shugaba to shugaba yana buƙatar kariya saboda duk wanda aka tahi yakin al'umma da za su yakin su kokari suke su kashe shugaban kokarin su su kashe shugaba idan aka kashe shugaba a yaki ya kare to shugaba ana buƙatar a bashi kariya ba ya hitarwa ga hili ya zo shi ma a yaƙi da shi a kariya ake bashi saboda shi ke baku command ya ce muku ku yi ɓangare kaza ku yi kaza ku yi kaza idan aka kashe shi ai magana ta wanda zai ba ku shawarwari ya ya ya, ya tafi idan ka ga shi sa Abu Talha ya zo kawo kariya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ya nuna cewa hirsin sahaba kokarin sahabbai akan kulawa da Annabi sallallahu alaihi wasallam Mana Abu Talha ya ce kada ka hiddo kirjinka, kada ka leƙa ka hiddo kanka wurin halbi a halbe ka. An iya halbinka in aka yi amma ka bari na da a halbe ka gari ni a halbe ni. Sannan kuma yake cewa kirjina yana bayan kirjinka in za a halbi da a halbe ka ni kai tsaye ni ne za a samu. Haga wannan ƙoƙarin sahabbai da suka kawo da suke kulawa da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma yana nuna cewa ma ashe yakin Uhud lokacin da aka yi ashe mutanen gaba ɗaya ne suka tarwatse suka baje suka bace kamar yadda wannan ruwaya ta Anas take nuna in hazaman nas mutane suka kaurace gaba ɗaya akwai ruwaya da ta tabbata cewa mutum biyu ne kawai aka bari Abu Talha da Sa'ad bin Abi Waqas mun fahimta to dama shi tarihi shi tarihi abin da ya tabbata da isnadi ingantacce shi ake faɗi akwai abin da saboda babu abin da aka hi samun da hadisai da ifai da khurafat da isra'iliyat kamar cikin tarihi mun fahimta musamman sira sau da yawa in ba an samu hadisi ingantacce ba to baka saurin karda abin da ka karanta sai in ka tabbatar da inganci sai in ka tabbatar da ingancin magana To kaga nan wannan ruwaya ta nuna cewa mutum biyu ne, wai wannan Abu Talha ne kawai. Waccan ruwaya kuma ingantacce ta nuna cewa Abu Talha da Sa'ad Sa'ad bin Abi Waqqas. Wani hadisi kuma ya nuna cewa idan aka ta hilin yaƙi su kaga nan wurin su Ummu Sulaim da Aisha ba yaƙi suka tafi ba. Haramun ne ko da su kafirai, haramun ne su halbi musulmai, wai matan musulmai. mun fahimta kamar yadda kuma yanzu in kuka ta yaƙi ba ko yaƙan matan kafirai to kuma haramu ne ku yaƙe su su ma haramu ne su yaƙi matan ku sai babi na gaba babin madawatin nisa'i aljarha fil gazwi kenan babi mai magana akan madawatin nisa'i mata su rika ba mazaje ma ko kuma masu ciwo su ba su kariya su ba su magani aljarha ko jurha في الغزو أو رنيا هيلن ياكي عن ربيعة بنت معوذ رضي الله عنهما قالت كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الله ربيعة تكي من كسنشي منا ياكي تارد النبي صلى الله عليه وسلم وانا ربيعة منا da tarihin ta mun karanta hadisin ta baya Rubai'a wadda Anas bin Nadir aka karya mata haƙori aka zo za a yi hukunci Annabi sallallahu alaihi wasallam zai hukunci Anas bin Nadir ya ce, La tukusar saniyatu rubai'a, ba za a ba zan yarda ba a yan a karya haƙorin rubai'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ya Anas, kitabullahi qisas, hukuncin Allah da ya saukar ya yi umarni a yi kisasi duk wanda ya taba wani a taba shi. Mun gane wannan rubai'a Anas rubai'a take cewa kunna na guzu ma annabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fa nasiqil qauma muna shayar da masu yin masu yin masu yaƙi wa nakhdimuhum kum muna musu hidima wa yaruddu al-jarha wa nuraddu al-jarha wal qatla ila al-madina mu dauki waɗanda aka ji mu ciwo da kuma waɗanda aka kashe mu dauke su mu kai su madina kenan ita rabi'a take cewa sun kasance wannan ruwaye za mu gan cewa ruwaye bukhari ce kawai mun yi bayani can farko cewa idan ka ga mala yana bambanta ruwaya bukhari da ta muslim wadda bukhari kadai ke da ita idan idan hadisin ya zo da jan rubutu da ke ku photocopy ne ke ga ku ba ku gane wannan ruwaya ta muslim ta bukhari ce kawai mun fahimta alaikum salam aka aka ce mi na ake binne su a'a ba na ake binne su ba mun ce ba a musu wanka ba a musu alkafari ba a musu sallah ba mun ce ba ba na ake binne su ba cewa su dai masu wanda aka kashe yakin odu na aka binne su mun fahimta na aka binne su amma ba mu ce ba ba a musu wanka ba a musu ba a daukar su ba amma ba a musu wanka shahidi wanda ya mutu shahidin yaki ba a mai wanka ba a mai sallah mun fahimta na'am wannan rubaya take cewa sun kasance suna hita tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan wannan ya nuna halaccin cewa idan kuka ta yaki ku nemi masu hidima wanda za su muku rika muku hidima tunda kuna cikin hirin yaki wanda aka kashe kai yanzu kana ta kokarin ka shiga mubaraza tare da kafirai kaga ba ta wanda ya faɗi ba kake mun fahimta sai dai in an gama yaƙi ko an tsaya pause sai a ji a riƙa ɗauko wanda ya ji ciwo da kuma wanda amma in kun samu wanda ke ana cikin yaƙi sai su riƙa miƙo muku ruwa ana cikin yaƙi sai su riƙa eh, kulawa ga wanda ya ji ciwo ku riƙa mushi magani sai kuma wanda an kashe shi ku ɗauko shi ku maida shi gefe mun fahimta na'am sai babi na gaba babu qatlin nisa'i fil harbi babi magana akan hani kan kashin mata a kashe mata cikin ya- in aka ta yaƙi an ibn umar radiyallahu anhu ma qala وجدت امرأة مقتولة في بعض الرسول- في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ساموت بي وألا أن كشيتا cikin wasu gagawa da Annabi sallallahu alaihi wasallam da akai na fanaha Nabi sallallahu alaihi wasallam an qatl nisa'i wa subyan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani a rika- ya haramun ne a rika kashe mata da maza da mata da yara kanana Annabi sallallahu alaihi Umar Abdullah bin Umar yake cewa an tayi yaki cikin eh, yakin da ake tahiya aka samu wata gata wata ruwaya cewa wata mata an kashe ta matruha an yi watsi da ita an yada ta can an kashe ta an yada ta mun fahimta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganta abin tausayi ne an shigo za a yakan kafirai kafirai wanda za a yaka ku maza ne kuka taho ko ba ku taho da mata ba wanda za ku yakan wanda za su haɗuwa a yaƙi wa'incan maza ne kawai kuka taho da su in kuka zo maza kawai za ku yaƙa mun gane idan mata cikinsu in aka zo garin ana iya iske garin ba mu- ba maza da yawa mazan da ke akwai ‘yan kaɗan ne ko kuma wani abu mai kama da haka su ma mata su ce bar su ɗauki makamai in sun ɗauko makamai don a yi yaƙi da su to wannan ya halitta a kashe su in suna cikin masu yaƙi Allahu alam sai babi na gaba babi ahalin na ahalin dari yabituna fa yusabul wuldani wa zarari babi mai magana cewa mutanen da aka zo an gida suna iya in an iske su suna a tambayi ina ne gidan kafirai ina ne gidan wani in an iske su wa'annan su ma suna cikin yaƙi to su ma a yaƙe shi yana annisa alwalidan yar kanana wa zararihim da iyal da iyalinsu an an sa'ad bin jaffama radiyallahu anhu qala marra bi nabi sallallahu alaihi wasallam bil abwa'i yake cewa sa'ad yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ne a wurin abwa abwa wuri ne hili ne da abwa da wadda wuri ne wanda ke tsakanin makka da madina shi abwa wuri ne wanda ya kai kilo 200 daga inda yake zuwa madina amma kuma daga daga inda ke zuwa makka amma daga madina kuma kilo 190 ne shine abuwa to ana musa'ab yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce shi yana wannan wurin wasu ila an ahalid dari sai aka tambaya game da mutanen da ke wannan gidan yubituna minal mushrikina kenan akwai kafirai ciki suna kwana fa yusabu min nisa'ihim asta'in an tashi yaki za a yakan waɗanda ke ciki na matansu wa zararihim kalmar zararihim wasu sun fassara da yara ƙanana wasu kuma sun fassara su da mata to in muka ga nan wurin an ce nisa'ihim wa zararihim kaga in mata ake nufi kaga ba fa'ida a faɗi nisa kuma mun fahimta idan fassarar da ke nuna cewa yara ƙanana ita in kuma aka nuna cewa yara ƙanana ake nufi kaga nan wurin babi kuma anna- malam ya ce alwulidani wazzarari alwulidani kenan yara ƙanana wazzarari kenan kaga ya nuna cewa yara ƙanana da mata amma cikin hadisin nisa'ihim wazzararihim matansu da yaransu ƙanana mun gane Allahu alam qala hum minhum kenan an tambaye Musa- musa'ab ya an an tambaye shi su wane ne ke cikin wannan wurin wanda ke kwana cikin wannan wurin sai ce yara ne ƙanana da mata sai ce ai su ma suna cikin su annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa qala hum minhum su ma suna cikin su mun zo za mu yakan wannan gari sai muka iske babu mazan sai matan kun mun zo mu yaƙe su sai mu tambayi yan gari da suwa da suwa ke gari yanzu aka ce yara ne ƙanana da mata sai mu koma mu bar yakin mu riga mun taho to sai wa- sai annabi ke cewa hum minhum su ma suna cikin su wa sami'tuhu yaqul kuma na ji yana cewa la hima illa lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam la hima illa lillahi wa rasulihi kalmar hima daga himaya ne kariya mun gane to nan wurin an an aro wannan kalma ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la hima a lokacin jahiliya kafirai suna shugaba yana iya diban fili mai girma sai ce wannan wurin kada wanda ya shiga wannan wurin kada ka kaka gina kaka noma wannan na kiwon dabbobin shi ne shi kada shi shugaba mun fahimta to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ji wannan labari sai yake ce la hima illa lillah ba wanda ya isa ya kare ya ce wannan wurin ba mai shiga ba mai kaza sai in an yi shi ne ta hanyar Allah da manzon shi mun gane ina abin da shugaba zaye a wancan zamanin suna wannan shugaba sai ya bi babban gona ko babban daji sai ce wannan wurin kan wanda ya noma shi kan wanda ya shuka shi kan wanda komi wurin kiwon dabbobin shi ne shi shugaba to shine annabi ya hukunce ya ce la hima illa lillahi wa li rasulihi ba wanda zai keɓe wani wuri ya ce ba mai shiga wannan sai wanda aka yi shi dan Allah da manzon shi to wannan hadisi me alaka shi da kitab sira kuma me alaka shi da bayanin cewa in an tahi yaƙi a yaƙi maza da mata kamar yadda malam ya kafa hujja ya kafa babi akan haka alaka babun da alaka babun da hadisin cewa la hima illa lillahi wa rasuli in dai ba an ebi wannan wurin bane dan ayi aikin Allah to bai halitta ba ayi a iburi a ce wannan shugaba ya ce wannan wurin ba mai shiga sai shi kadai ba mai kiwo wannan wurin sai shi kadai mun gane wa fi ruwatin qala ibn shahab zuhri ibn shahab zuhri yake cewa balagana anna nabiy sallallahu alaihi wasallam mahala naqiya yana hama naqiya wa anna umar ibn khattab shi ma umar an khattab hama sharaf wa zabar wa rabza ruwaya ta tabbata Abdullahi wannan Ibn Shahab Zuhri yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kebe wani wuri yasa ya kebe ma na kei shi kadai to haka shi ma Umar dan Khattab shi ma wannan lokacin yayi haka menene kaga wannan hadisin ya ci karo da magana da muka faɗa baya eh lahima illa lillahi wa rasuli na annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata Umar dan Khattab ya aikata kuma ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wasu malaman suka ce na annabi da shi da Umar dan Khattab dukan su shugabanni ne na shugab wakilai ne na addinin musulunci sun yi ne saboda babu cin karo da juna annabi ya ce in dai ba dan Allah da manzon shi ba mun fahimta in dai ba dan Allah da manzon shi ba lahima illa lillah mun fahimta to nan kuma an rawaito cewa annabi yayi ya hukuncin haka to annabi sallallahu alaihi wasallam shi shugaban musulunci ne kuma an ce in dai ba dan Allah bane ba da manzon shi idan kaga babu cin karo da juna mun fahimta in muka duba kuma nan annabi sallallahu alaihi wasallam ai aiki ne can kuma magana ce a cikin abin nan na muhaddisun idan magana ta haɗu da aiki nan annabi ya ce kaza nan kuma annabi an ganshi yana aikata kaza wanda za mu aiki da shi eh magana ake ɗauka idan nan wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi kaza can kuma sai muka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya aikata da kanshi to inda aka faɗa inda yayi magana na ake ɗauka saboda la yantiqu anil hawa wahayi ne aka mishi shi yasa ya faɗa nan kuma aiki dan adam bashar ne kul inna ma ana bashar annabi sallallahu alaihi wasallam dan adam ne irin kowa ya iya kuskure ya aikata mun fahimta wannan zamu tsaya insha Allah idan akwai tambaya sai a tambaya in babu tambaya sai murhi da addu'a saboda hadisin da ke gaba yana da dogon bayani abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladashi abinda muka faɗa da kuskure Allah ka yafe mana Allah ka nuna mana kuskure ka ba mu ikon jarawa Allah ka mu ikon akan komai Allahumma ghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar اللهم انك على كل شيء قدير يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك